عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata tara ga watan jumada sani shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na ashirin da tara ga watan tara kuma shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas dan ci gaba da karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine darasi na ashirin da ɗaya matashiyar da muka da za mu tashi akan ta za mu tashi akan al-iqa'u bainas sajdatayn ko al'iƙa'u bayna sajdatai ne abinda ake nufi da al'iƙa'a wani nau'i ne na zama halarcin yin sa bayna sajdatai ne tsakanin sajadu guda biyu ka yi sajada ta farko ka ɗago kafin ka koma ka je ta biyu ya halatta ka yi zaman al'iƙa'a a darussan da suka wuce baya idan ba manta ba mun yi bayanin cewa al'iƙa'a iri biyu ne akwai wanda shari'a ta halatta akwai wanda shari'a bata halatta ba wanda shari'a bata halatta ba muka nuna shine zama da mutum zai yi kafarsa ta dama ta yi dama ta hagu ta yi hagu ya kasance ya zauna akan duwawunsa irin wannan zaman a cikin sallah bai halatta ba amma iqa'i irin wanda shari'a ta halatta shine mutum idan ya dago daga sujada a maimakon ya lankwasar da kafarsa ta hagu ya zauna akan ta sai ya kafa dukkan kafafunsu ya zauna akan diddigensa kun fahimta ko الإقاء بين السجدتين وكان أحيانا يقعي ينتسب على عقبيه وصدور قدميه wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin iqa'i shine yace yantasibu ala akibaihi yana yana yana zama ne akan diddigen sa biyu wasu dora kadamaihi da kuma wato ainihin kirjin kafafunsa ma'ana sai ya so ga kafafunsa haka ya tsunsa ya lankwasar da su sai zauna akan diddigen sa guda biyu mun kwatanta wannan tun kwanaki ina jin ba manta ba na biyu wujubul itminani bainas sajdatayn wannan zama ana yin sa ne fa yayin da ya zanto kawai tsakanin sajadu guda biyu ba zaman tahiya ba zaman tahiya mun yi bayanin yadda ake shi tun lokacin da ya wuce baya matashiyar magana ta gaba wujubul itminani bainas sajdatayn wa kana sallallahu alaihi wa sallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'i wa amara bidhalika al-musii'a salatihi wa qala la la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dhalik wato wajibcin samuwar natsuwa baina sajadatai ne tsakanin sajadu guda biyu yayin da kai tago daga sujadan ta farko kafin ka tafi ta biyu ana son ka yi zama zaman da zaka samu natsuwa a irin wannan zama ko dai ka tankwasar da kafar ka tago ka zauna akan ta ko kai iqa'i wanda bayanin sai gabata to ba daga dagowa ake son ka koma ba har sai ka zauna ka natsu ne sannan ka sake komawa ka je sajadu guda biyu wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin tabbata gare shi ya kasance yatma'innu yana natsuwa a zama tsakanin sujudu guda biyu hatta yarji a kullu azmin ila mawdu'i har kowane kashi ya koma inda ya saba inda yake da an gane ku wa amara bi dhalika al-musi'a salati annabi ya umarci mutumin da ya mona na sallan sa dinnan wa qala la yace da shi la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dhalik sallar ɗayan ku ba ta cika har sai ya aikata haka din wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajadatihi wani lokacin wannan natsuwar da annabi ke yi bayan ya dago daga sujudan farko kafin ta biyu yutiluha yana tsawaita wannan zama din hatta takuna qariban min sajadatihi har ya kasance dadewar tana dab da dadewar da yake cikin sujuda wa ahyanan wani lokacin ma yankusu hatta yaqula alqa'ilu qad nasi yakan zauna ne har ma wani na iya cewa to ko annabi ya manta ne ya manta sujada ɗaya yayi ko ya fara tahiyya ne mu sani ba ba su san ba tsabar natsuwa ce annabi ke yi kafin ya koma ya je ta biyan sannan a dago a yi zaman tahiya din in za a yi kun gane ko to wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito na karshen nan a can gurin manta a lamba ta farko akwai wani bayani da malami wajen bayani akan zaman al-iqa'a a kasa yace shi wannan hadisi na iqa'a wanda suka rawaito shi Muslim wa Abu Awana wa Abu Sheikh فيما رواه أبو الزبير عن جابر a riwayan Abu Zubair an Jabir wal Baihaqi haka Imam al Baihaqi wa qad sahabu al Qayyim rahimahullah ta'ala faqad qala ba'da an dhakara iftirashahu bayna sajadatayn lam yuhfaz anhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al mawdi' jilsatan ghayra hadhihi yace ibn al-qayyim yayi rafkanwa domin ya faɗa a cikin littafinsa bayan ya ambaci cewa annabi na shimfida kafarsa ya zauna bainas sajdatayn tsakanin sujudu guda biyu sai kuma yace lam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al-mawdi' ba har da toba daga annabi dangane da wannan wuri jilsatan wani nau'in na zaman daban gaira hazihi in ba wannan ba wato ibn al-qayyim shi yana ganin dole ka tankwarar da kafa ka ne ka zauna a kanta a wannan idan ka dago daga sajdu guda biyu amma kai ikai yana ganin bai halarta ba yace ba kiyaye ba ba haddato ba daga annabi cewa yayi wannan qultu albani yace wa kayfa yasihu hadha wa qad jaa al-iqa'u min hadith ibn abbas ta yaya wannan magana ta ibn al-qayyim za ta zauna alhalin kuwa ga zama na iqa'i ya zo cikin hadisin abdullahi dan abbas fi sahihi muslim cikin sahihu muslim wa abi daud wa tirmidhi wa sahahahu wa ghairihim انظر الصحيحه دوب سلسله الاحاديث الصحيحه كركشن حديثي نا 383 ومن حديث ابن عمر كما زما اكيا يازو حديث عبد الله بن عمر بسند حسن عند البيهقي da sanadi Hassan a wurin Imam al-Baihaqi wa sahahahu Ibn Hajar haka Ibn Hajar al-Asqalani kuma yace hadisi ne sahihi wa rawa Abu Ishaq al-Harbi fi gharib al-hadisi ga kuma Abu Ishaq al-Harbi ya ruwaito cikin littafin sa na gharib al-hadis ya ruwaito magana an Tawus an karbo daga Tawus Ibn Kaysan al-Yamani annahu ra'a ibn umara shi tawus tabi'i ne ya ga abdullahi dan umar wa ibn abbas da abdullahi dan abbas yuqiyani dukkan su suna yin zama na iqa'i ma'ana duk wannan radi ne albani yake gawa ga ibn al-qayyim wa sanaduhu sahihun wancan sanadin kuwa sahihi ne wa rahimallahu al-imam malika haythu qalu ma minna min ahadin illa radda wa rudda alayhi illa sahiba hadha al-qabr yace Allah dukan imam malik imamu darul hijra da yace duk cikin mu babu wani face sai yayi raddi ko an masa raddi sai ya mayar da martani shi ma sai an mayar masa da martani illa sahiba hadal kabar sai ma abucin wannan kabarin irin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashara ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qad amila bi hadhihi sunnati jama'atu min as-sahabati wat tabi'in wa ghairihim malai yace da yawa cikin malamai cikin sahabbai da tabi'ai da wannan su sun yi aiki da wannan sunna ta iqa'i wa qad fassaltu al-qawla fi dhalika fil asli yace na riga na yi bayani fil lafila asl littafi qultu wa hadha ghayr al-iqa'i al-manhi anhu yace wannan fa ba iqa'in da aka riga aka hana bane baya kama ta yati fi jilsati tashahhud kamar yadda bayani zai zo dangane da zama na tahiya to dan in fahimci cewa kun gane iqa'in da nake nufi wai zai kwatanta mu gani kwatanta gwagwarmaya ai sauri yawwa kun ga yadda gwagwarmaya din nan yayi wannan shine ake kira iqa'i irin wannan ya halatta idan za ka yi ne tsakanin sajadu guda biyu wancan wanda bai halatta ba yawwa ya fi wahala kuma dan haka ma bai halatta ba kuma alhamdulillah ma da bai halatta ba in ba haka ba mutum ba zai iya yin sa ba an fahimci wannan da kyau to kun ga dai annabi na natsuwa idan yayi zama ko tsakanin sajadu guda biyu hatta ya qula al-qa'ilu qad nasi har wani lokacin ma wani zai iya cewa shin ko annabi yayi mantuwa ne hadisin yace bukhari da muslim suka rawaito qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wa hadhihi sunnatu tarakaha an-nasu min ba'd inqirad 'asr as-sahabati wa amma man hakama as-sunnata wa lam yaltafit ila wa lam yaltafit ila ma khalafaha fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadha al-hadi ibn al-qayyim yace wannan zama da ake yi har a natsu tsakanin sajadu guda biyu yace wannan sunna fa mutane sun riga sun barta ba dan qiradi asri sahabati bayan shudewar lokacin sahabbai mutane da dama sun bar wannan sunnar kowa da ya dago Allahu akbar dan da nan sai mai koma Allahu akbar baya dan tsayawa ya dade yace daga lokacin da sahabbai suka wuce wannan sunna an barta kuma da dama wa amma man hakama sunna wa amma man hakama sunnata amma duk wanda ya dora sunna cikin aikin sa da maganganun sa walam yaltafit ila ma khalafaha ba ruwan shi da waiwaye zuwa ga abin da ya saba ma sunna din nan fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadha al-hadi ba ruwan shi da abin da ya saba wannan shiriyar dan mutane sun dade suna abin da ya saba nan sunna ne ba ruwan shi sai ya dawo inda sunna din take matashiyar magana ta kaba al'azkaru bai na sajadataini zikiri irin nau'ikan zikiri da ake yi tsakanin sajado guda biyu ka yi sajadan farko kafin ka tafi ta biyu zaka zauna ka natsu to wannan zama da zaka yi ka natsu akwai nau'ika na zikiri da annabi yake yi a wajen wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi hadhihi al-jilsati annabi ya kasance yana faɗa a cikin wannan zama yana faɗin nau'ika na zikiri awwalan na farko allahumma wa fi lafzin rabbi a wani lafazin Allahumma a wani lafazin Rabbi Allahumma kfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni ko ka ce rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni wani lokacin annabi na faɗin wannan ko ka ce Allahumma a mabudin ko ka ce rabbi sai ka karanta sauran abin da ya biyo baya Allahumma ighfirli ma'ana ya Allah yi mun gafara warhamni ya Allah kai mun rahama wajburni ya Allah ka dora karaya na ko targade na karayar da na samu cikin maganganu karaya cikin ayyuka duk inda na samu wata tangarda ya Allah cike wannan gebin shine ma'anan wajburni an gane ko warfa'ani ya Allah ka ɗaukaka matsayina wurinka wahadini ka shiryar da ni wa afini ka warkar da ni daga dukkan wani abu mai cutaswa a duniya ko a lahira warzuquni kuma ka arzuta ni to wannan ɗaya daga cikin zikiran da ake faɗa kenan haka zaka karanto shi gaba ɗaya اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وهدني وعافني وارزقني wannan abu dawud da imam tirmidhi da ibnu majah da imam al-hakim suka rawaito hakim ya inganta hadisin ha kuma imam zahabi ya yi tarayya da hakim wajen inganta wannan hadisi wa taratan yaqul wani lokacin annabi yana faɗi shine nau'i na biyu yace rabbi ighfirli ighfirli rabbi ighfirli ighfirli kawai ya faɗi wannan shi kadai an gane ko wannan kuma abu da ibn majah ne bi sanadin sahihin wa qad iktara wa qad iktara du'a bi hadha al imam ahmad mala yace imam ahmad bin hanbal ya zabi mai sallah ya karanta wannan idan ya zo zama tsakanin sajada biyu rabbi ighfirli ighfirli rabbi ighfirli ighfirli imam ahmad ya zabi wannan wa qala ishaq ibn rahuya al imam ishaq ibn rahuya ɗaya daga cikin malamai imam al-bukhari yace in sha aqala zalika salasan in ya ga dama ya faɗi wannan din sau uku wa in sha aqala allahumma ighfirli idan ya ga dama kuma yace allahumma ighfirli li'anna kilahuma yuzkarani anin nabi sallallahu alaihi wa sallama baina sajdatayn dukkanin su guda biyan ana ambatan cewa annabi yayi su tsakanin sujudu guda biyu kaza fi masail al-imam ahmad wa ishaq ibn rahuya riwayat ishaq al-mirwazi haka yake a cikin masail na imam ahmad da kuma ishaq ibn rahuya riwayat al-ishaq al-mirwazi arwayin ishaq al-mirwazi an fahimci wannan ko wa kana yaquluhuma fi salatil layli annabi yakan faɗi wannan rabbi ghfirli ghfirli a salatil layli a qiyamul laylin sa sallallahu alaihi wasallam malam yayi lamba daga kasa wala yanbaghi zalika mashru wala yanbaghi wala yanfi zalika mashru'iyyat hadhihi al-awrat fil fard malam yace dan an ce annabi nayi a sallan dare wannan baya nuna rashin shar'antuwarsa a sallan farilla in kaga dama farillan ma ka iya yi لعدم وجود الفرق بينه وبين النفل dan ba bambanci tsakanin sallan farilla da nafila in dai wajen aiwata suwa ne sallan farilla sallati sallan nafila sallati hukunci ne ya sha bamban waccan tilas wannan ko ganin dama amma siffofin su kuma ai ba sa can bamban kun gane ko wa bi hada yaqulu shafi'i wa ahmad wa ishaq haka imam shafi'i da imam ahmad da ishaq ibn rahuya suka ce suka ce duk da an ce annabi na yi cikin salatul laili kai kuma zaka iya koda cikin sallan farilla yarawna anna hadha ja'izun fil maktubati wa tatawwu suna ganin wannan ya halatta ayi a cikin sallan farilla da sallan nafila kama hakahu tirmidhi kama yadda imam tirmidhi ya hikaito a tirmidhi ya hikaito cikin littafinsa wa dhahaba ila mashru'iyyati dhalik al-imam at-tahawi aidan fi mushkil al-athar haka cikin malaman da suka tafi zuwa ga cewa ya halatta kai wannan a sallan farilla akwai al-imam at-tahawi cikin littafin mushkil al-athar wan nazaru sahihu yu'ayyidu dhalik malai yace nazari sahihi yana karfafa haka لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكر domin babu wani wuri a cikin bangarorin sallah da ba a shar'anta maka zikiri fa yan bagi an yakuna kazalika al-amru hahuna to da haka anan ma kenan za iya yi hadha bayyinun la yakhfa wannan abu ne zahiri wanda baya boyuwa ma'ana sallah gaba ɗayanta a zikiri ya mamaye ta sai dai nau'ikan zikiri ne kawai ke can babban idan a tsaye ne zikiri zikirin da ake shine karatun qur'ani dan shi ma zikiri ne idan an zo sujada kuma ana ruku'i ana zikiri in an dago daga ruku'i zikiri in an shiga sujada zikiri an dago daga sujada zikiri amma zama ne kuma zikiri dan karatun tahiyya ma zikiri ne bi ma'anal am haka kuma salatin annabi na daukar ma'anan zikiri bil ma'anal am haka addu'a da zaka yi tana daukar ma'anan zikiri bil ma'anal am saboda zikiri ga mammiyar ma'ana ce kun fahimta da kyau ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية sannan sai annabi yayi kabbara yayi sujuda ta biyu sallallahu alaihi wa sallam bukhari da muslim kenan wa amara bi dhalika al musi'a salati annabi ya umarci da mutumin nan da yake munana sallansa fa qala lahu ba'da an amarahu bil itminan bayna sajdatayn kama sabaq yace da shi bayan ya umarce shi da nutsuwa kamar yadda ya gabata yace summa taqulu allahu akbar summa tasjudu hatta tatma'inna mafasiluka summa fa'al dhalika fi salatika kulliha annabi yace da shi kai kabbara sannan kai sujuda har har mahadar gabbanka su natsu sannan ka aikata hakan a cikin dukkanin sallarka wa kana sallallahu alaihi wa sallama yarfo yadayhi ma hadha takbiri ahyana annabi sallallahu alaihi tabbata gare shi ya kasance yana daga hannayensa tare da wannan kabbaran a wani lokaci wata kabbara kenan hmm? ta zuwa sujuda na wani hadisi abu awana da abu dawud suka rawaito bi sanadaini sahihaini wa qad qala bi hadha rafi ahmad wa malik wa shafi'i wannan malaman guda uku duk sun ce ka iya wannan kabbaran imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad fi riwayatin anhuma a riwaya daga cikin rawayoyin malik da shafi'i din fanzuru ta'liq ala sabab ka duba ta'liqi can da ya a wata safaha da ya bada reference da ita wa kana yasna'u fi hadhihi as-sajdati misla ma sana'a fil ula abinda yake cikin wannan sujudar shine irin abin da ya a cikin sujudar farko thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran sannan ya dago kansa yana mai yin kabbara sallallahu alaihi wa sallam kamar da hadisin bukhari da muslim suka nuna wa amara bi zalika al-musi'a salatihi yayi umarni da mutumin da ke munan sallansa fa qala lahu badan amarahu bis sajdati as-saniyati kama mar sai yace da shi bayan ya umarce shi da yin sujuda ta biyu kamar yadda ya gabata yace da shi me summa yarfa'u ra'sahu fa yukabbir sannan mai sallah ya dago kansa yayi kabbara wa qala la yace da shi sun masna zalika fi kulli rak'atin wa sajdatin ka aikata haka a cikin kowace raka'a da kowace sujuda to Allah ya kare mu daga sharrin ne fadin nan dai fa idza fa'alta zalika faqad tammat salatuka wa in anqasta minhu shay'a anqasta min salatika annabi yace idan ka aikata haka sallar ka ta zama ta cika tsaf ta batse wa in anqasta minhu shay'a in ka rage wani abu cikin dangin al'amuran nan da aka faɗa baka yi shi ba anqasta min salatika to ka tauye wani abu ne daga cikin sallarka kun fahimta ko wa kana yarfa'u yadayhi ahyana wani lokacin annabi na daga hannayensa sallallahu alaihi wasallam yace wanda suka rawaito shi wannan shine Abu Awana da Abu Dawud bi sanadin sai wa kad qala bi hadha rafi Ahmad wa Malik bi riwayat anhuma wannan ya sake mai hadisin nan da ya faɗi can baya abu na gaba jilsatul istiraha da yawa waɗansu sukan ce jalsatul istiraha da yawa jimin fataha wannan kuskure ne jilsatul istiraha da yawa jimin kasra shine daidai an gane ko akwai mace tsakanin jilsa da jalsa domin jalsa bi fatahil jim wato wanda ita ce fa'ul kalima yana nufin almarra kenan almarratu min aljulus zama so daya shine jalsa a larabci a dan ka ce jilsa kuma siffar zaman to siffar zaman istiraha shi kuma wani zama ne kenan sananne a wurin malaman fiqhu a wurin malaman hadisi ثم يستوي قائدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم الى موضعه ثم يستوي قائدا annabi yakan daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra akan kafarsa ta hagu mu'tadilan a daidaice a natse hatta yarji kullu azmin ila mawdi'ihi har ya kasance kowace gaba kowace mahadar kashi ta koma inda take wato ya dago daga sujuda ta biyu idan an dago daga sujuda ta biyu a raka'an farko ba za a tashi bane zuwa raka'a ta biyu to a maimakon wannan summa yastawi qa'idan sai annabi daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra akan kafarsa ta hagu mu'tadilan a daidaice hatta yarji a kullu azmin ila mawdihi har sai ya zauna zama dirshan kowanne mahadar kashi ta koma idda take sannan sai me sannan sai tashi to wannan shine jilsatul istiraha hadisin sai na cikin bukhari kaga dai makular inganci kenan ko akhrajahu al-imam al-bukhari wa abu daud wa hadha al-julus malaita shi wannan zama yu'rafu inda al-fuqaha bi jilsatil istiraha ana sanin ana sa masa suna wajen malaman fiqh jilsatul istiraha wa kad qala bihi shafi'i imamu shafi'i ya bada fatawa da cewa ana yin sa wa an ahmad nahawhu haka daga wajen imamu ahmad bin hanbal ana yin da jilsatul istiraha kama fi tahqiq kama yadda ke cikin littafin at-tahqiq malati wa huwa al-ahra bihi yau dama wannan aiki ya fi dacewa da imamu ahmad lima urifa anhu saboda abin da aka san shi da shi min al-hirsi ala ittiba'i sunnati allati la mu'arida laha na kwaɗayi da mai tarkafewa a kan sunna wanda ba abin da ya ture ta inda sunna ta tabbata shi imamu ahmad magana ta kare wato yana so ya ce maka jilsatul israha bayan kasancewar annabi yayi kar wani ya zo ya ce maka ai an yi ijma'i malamai ba sa yi da annabi yayi ga imamu ahmad yayi ga imamu shafi'i yayi sai ishe ka kuduwa kuwa an fahimta ku wa qad qala ibn hani fi masailihi an al-imam ahmad ra'aytu aba abdullah ibn hani ya faɗa cikin tambayoyin da yawa imamu ahmad yace na ga abu abdullahi ya'anil imam ahmad yana nufin imam ahmad rubbama yatawakkau ala yadayhi yaso da dama yakan dogara akan hannayensa biyu idan kama fi raka'ati al-akhirati idan ya tashi a raka'a ta karshe wa rubbama stawa jalisan wani lokacin kuma yakan daidaita a zaune thumma yanhadu sannan sai miƙe tsaye wato wani lokacin yana yin jalsatul isra'a wani lokacin baya yi kun fahimta da kyau wa huwa ikhtiyarul imam ishaq bin rahuya wannan shine zabin Imam Ishaq ibn Rahuya faqad qala fi masail al-Mirwazi shi ma ya faɗa a cikin masail na Imam al-Mirwazi magati sunnatu min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an ya'tamida ala yadayhi wa yaqum shaykhan kana aw shabban wato wace sunna ta tsofaffi ce wa annabi ya fara bayan ya manyanta to ga malaman hadisi ishaq ibn rahuya yace madati sunnatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam sunna ta gudana daga annabi tsira da aminci sabbata gare shi an ya tamida ala yadaihi yakan dogara kan hannayensa wa yaqum sannan ya tashi wato ya jinsatul isra'a in zai tashi sai ya me sai ya al'ajanu wanda bayanin zai zo ya ture yatsun hannunsa haka ya dogara a kansa sannan ya miƙe tsaye sallallahu alaihi wasallam wa yaqum sannan ya miƙe tsaye shaykhan kana au shabban a halin tsufarsa da halin samartakarsa wanzur al-irwa in kana son karin bayani duba littafin irwa ul-ghalil juz'i na biyu shafi na 82 zuwa 83 wa alaikum assalam eh yana daga zaune sai ya kabar sai tashi a dan me lokacin da ya dago ba ya dago da kabbara ba ai ya dago da kabbara in ya ga dama sai ya dago da kabara in ya ga dama kuma ba zai dago da kabara ba zai dago ne haka nan ya zauna sai zai mike sai ya kabara sai ya mike kabara sun makama eh su ma sun dago sai shi kana nufin shi liman idan ya dago daga kabbar ya dago daga sujuda ta biyu bai yi kabbara ba ma mun ba san bai yi kabbara ba sai ya zauna ya darsatul istiraha da zai mike sannan ya ce Allahu akbar ya mike shi ne sai ma mun su yi me kake nufi su ma sai su dago eh su yi jirsatul istiraha wanda yake yi kenan idan sun yi su ma su yi kabbara sannan su miƙe tsaye ban gane ba idan ya dago da kabbara kake nufin sannan kuma yace zai jirsatul istiraha waɗansu za su miƙe tsaye a sai dai in suna gaggawan bin liman ba sai kabbarar liman ta yanke sannan za su dago ba to idan kabbarar su ta yanke suka dago sai suka gan shi a zaune sai su zauna su ma sannan su miƙe sai dai nan gurin kan ana samun rudani da yawa na sha ganin inda limami ke jilsatul israha idan ya dago da kabbara sai mamu sun miƙe tsaye sai su ga liman a zaune sai kuma su dawo waɗansu kuma su rasa yadda za su waɗansu dai subhanallahi sun dauka mantuwa yi saboda haka tunda hadisi ya nuna akan yi kabbaran a zaune sannan a miƙe mafi kyau mamu ya yi ta liman ya yi ta a zaune sannan ya miƙe amma idan yawancin din ba saba yayi ba kuma ko da sun miƙe tsaye sai suka ga cewa sun riga limami tsawa sai suka dawo suka yi da zai sannan suka mike kuma babu komai a kansu ba kabli babu adi liman ya dauke musu kun fahimta ko al-i'timadu al yadaini fi nuhudu ila rak'ati dogaro kan hannayenka biyu lokacin da zaka yunkula zuwa ga raka'a ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام النبي أكثر ينهض yakan zabura mu'tamidan alal ardi yana mai dogaro akan kasa ila raka'atis saniya zuwa ga raka'a ta biyu wa kana ya'jinu fi salati ya kasance yana yin al'ajnu a cikin sallah shine ya fassara shi da cewa ya atamidu ala yadayhi idza qama yakan dogara kan hannayensa guda biyu yayin da zai tashi an fahimta ko ya gama zama zai tashi sai ya bi sai ya haka da hannayensa ya dogara akan su ya zanto nauyin shi akan hannayen yake har sai ya dagar da kafafunsa sama sannan hannayensa biyo baya shine ya tamido ala yadayhi idza qama an gane ko to ba inda zan kwatanta nan gurin shi yasa ban kwatanta mana ba malam kwatanta mu gani ya tamido ya ajinu al ajinu fi salati yawwa ka dogara kan hannanka sannan ka miƙe ba haka ne ai ba wani wahala wannan kuma eh na'am a ture hannu shine daidai ya yi koyi da sunna idan shin faɗa hannun ba a ta sallarsa ba ta yi fa ta yi ba da ya dogara kan hannayen ba amma dai karin wannan din kuma wata sunna ce da ban jumke hannayen annabi na yi nabi jum'i kaffaihi wato shine mutum ya ture ya tsunsa haka ya dogara akan su miki wa alaikum salam zaman da aka hana eh shine ya saba wancan yadda annabi yake kenan baka ta sallarsa ba ta yi ba wannan yana daga cikin kananan abin da yake ya saba wa abin da hakikanin annabi ya amma sallarsa ta yi sai dai me kake nufi da zaman rakumi wanda wannan ya kwatanta da zu su lankwasa su haka su zauna a kansu irin wanda aka yi ba sai kai magani ba ba shi waje magani eh to wannan kuskure ne so ga su za ka yi haka yadda wannan yi yadda ɗazo wannan ya kwatanta mana eh ban gane ba kamar ya kenan bai yi ba duk wanda kai sabanin wanda muka faɗa ba shi bane ba duk kishiyar wanda ka faɗa ba shi bane ba wa bi ziddiha tatamayyazu al-ashya'u وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت النبي يا كسنتي إذا نهض في الركعة الثانية idan ya tashi zuwa ga raka'a ta biyu istaftaha bilhamdulillah sai ya bude karatu da alhamdulillah walam yaskut baya yi shiru kun gane ko wato baya sake mai ta dawul istiftahi kenan dawul istiftahi ana yin ta a me a raka'an farko to amma istiaza da basmala fa akwai tarka sai an yi istiaza basmala dai duk lokacin da zaka bude sura sai ka bude ta da basmala ka'idar kenan matukar sura ba suratul tauba bace dukkan surorin qur'ani kowace mabudin ta shine basmala ka'idar kenan in dai zaka faro sura daga farkon ta faro da basmala to amma isti'aza shi mutum na maimaita ta cikin dukkan rakawoyi shine zamu gani yanzu wannan hadisi yace rawahu abu daud da rawahu abu ishaq al-harbi bi sanadin salih wa ma'anahu inda al-bayhaqi bi sanadin sahihin wa amma hadithu kana yaqumu ka'annahu sahamu la ya'tamidu ala yadayhi fa mawdu'un akwai wani hadisi da yake cewa annabi na tashi kamar mashi baya dogaro kan hannayensa zai haka ne ya miƙe haka gaba daya wannan hadisin mawdu'i ne wa kullu ma fi ma'anahu dha'ifun la yasihu duk abin da zo cikin ma'anarsa dha'ifi ne bai inganta ba wa kad bayyanta zalika fi dha'ifa malai ce na bayyana haka na bayyana haka cikin littafin silsilatul ahadith dha'ifa wa kad askala ala ahad al-fudala taqwiyati li isnad al-harbi waɗansu daga cikin manyan malamai masu falala yayi mamakin wai dan mai na karfafa hadisin nan wanda ya gabata na cewa annabi idan ya miƙe yakan miƙe yakan bude ne da alhamdulillah saboda isnadin al-harbi wai ya aka na karfafa wannan isnadi na imam al-harbi fa wadahtu zalika fi kitabi tamamul minna sai na bayyana masa dalili na akan inganta wannan hadisi cikin littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna faraji'uhu fa innahu muhimmun ko ma gare shi yana da muhimmanci وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى النبي صلى الله عليه وسلم yana aikatawa cikin wannan raka'a kwatankwacin abin da ya raka'a ya aikata a ta farko illa annahu kana yaj'aluha aksar min al-ula sai dai ita wannan raka'ar yana sa ta zanto ba ta da tsawo kamar ta farko wato raka'an farko ta fi tsawo sama da wace sama da raka'a ta biyu a can muna akwai lamba ta kasa da muka bari ko wato wancan hadisi na uku wato wancan magana kai da muka karanta ta maganan hadisi na biyu ne hadisin ajanu wa kana ya ajanu fi salati ya tamidu ala yadihi amma hadisi na uku na gaba da yake cewa idan annabi ya miƙe yakan bude karatu da alhamdulillah wato ba shine na imamul harbi ba shi shine yace akhrajahu muslim wato muslim wa abu awana su suka ruwaito wa sukutul manfi fil hadith ya tamidu annahu sukutu li qira'ati du'a al istiftah yace annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya miƙe yakan bude da alhamdulillah baya yin shiru baya yin shiru to sai ce kasancewar an ce baya yin shiru wato zai iya ɗaukar ma'anan baya karanta du'a'ul istiftah an gane ko shine abin da zai ɗauka in ji mal albani fala yasmalu sukuta liqira'atil isti'aza baya kore yin shiru din da ake domin karatun isti'aza wa yahtamilu annahu amma min zalik me yiwa kuma zai iya ɗaukar duka guda biyun ya zanto baya yin shiru dan karatun du'a'ul istiftah haka baya yin shiru dan karatun isti'aza sai wannan kenan ashe isti'aza kuma kenan in mun dauki wannan fahimtan ana yin taraka an farko ne kadai kun fahimta sai yace warrajihu indi al-awwal sai dai abin da ya furin jaye a wuri na wato maganan farko cewa da aka yi baya yin shiru ana nufin baya yin shiru dan karatun al-istiftahi a raka'a ta bayan wannan shiru din amma wannan baya nuna baya yin shiru dan isti'aza wannan kuma daban wal ulama fil isti'aza fi raka'ati al-ula qawlani mala yace malamai suna da maganganu guda biyu a cikin raka'a ta farko warrajihu indana mashru'iyyatuha fi kulli raka'a albani yace mu ba ma ta farko ba inganta mafi rinjaye magana a mu kowace raka'a sai ka isti'aza albani kenan wa tafsiru ma taqaddama mazkurun fil asli wannan kuma tafsilin sa yana can a cikin asalin abin nan wato shi albani yana ganin cewa cikin kowace raka'a sai ka yi isti'aza raka'an farko ka yi isti'aza to raka'a ta biyu ma sai kai istiaza amma da wal istiftahi ana yin sa ne a yaushe a raka'an farko kadai wannan mas'ala ce khilafiyya akwai malaman da suke ganin qira'a a cikin sallah qira'a muwahhada qira'a ce guda daya idan kai isti'azan farko ta riga ta wadatar domin ai baka fita ba daga cikin sallah ka shiga wani abu ballantana a neme ka game ta isti'aza su kuma waɗanda suke ganin za a isti'aza suna ganin ba qira'a ce daban ba domin wacce raka'ar daban wannan daban kowace raka'a tana jin kashin gashin kanta domin wannan raka'ar ta iya samun tangarda ta lalace ya kasance kai iskatin ta a cikin sallah ka maimaita ta da wata raka'a lalacewar raka'an farko din baya gadar da lalacewar ta biyu a lalacewar ta biyu baya gadar da lalacewar ta farko yanzu misali mutum ya yi sujada guda daya a maimakon ya ta biyu sai wato ainihin ya tashi bai yi ba ya shiga raka'ar gaba ya yi ta gaba har sai da raka'a ta uku sai ya tuno raka'a ta biyu ban yi sujada ba yanzu me zai kenan wannan raka'a tashi ta uku sai mai da ita ita ce mai ta biyu sai ya sake zama ya tahiya sannan ya kawo raka'o'i guda biyu sannan idan ya gama kuma sai ya sujudin ba'adi an fahimta ko to kaga lalacewar wannan raka'a ta biyu ai bai gadar da lalacewar ta farko ba tare da cewa kaga kenan kira'ar kowace daban ne mai zaman kansa tunda kira'ar kowace daban ne mai zaman kansa kenan kowace sai an yi mata isti'aza dan kowace ka zo ana maka magana cewa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim yanzu karatun qur'ani zaka yi dole kai isti'aza lazim ma karatun qur'ani zaka yi isti'aza bayan ka gama karatun qur'ani sai ka shiga wadansu ibadoji shine ruku'i da tasbihin da ke cikin sa dagowa daga ruku'i da azkar din da ake yi sujuda da abin da ke cikin ta dagowa da abin da ake sake koma sujuda sannan sake kaga kai waɗansu ibadoji ne daban sai ka zo yanzu kuma zaka sake yin qur'ani sai a sake cewa wai za ka ratal qur'ani da ya fasta iz billahi sai ka sake mai ta isti'aza kun fahimta wannan matsalan abin da suke gani kowace raka'a sai kai isti'aza saboda karatu ne sabo kake daban dawal istiftahi kuma dawa bude sallah ce sallah kuma mabudin ta dai shine raka'an farko shikenan wannan ya wadatar ba sai kai mai ta ba basmala kuma kamar yadda muka faɗa kowace farkon sura inda za karanta sura daga farko ne sai kai basmala in ba daga farko bane ba to ba basmala kuma mun fahimci cewa yace wa kana yasna'u fi hadhihi ar-rak'ati misla ma yasna'u fil ula abin da yake a raka'a ta biyu shine irin abin da yayi riga yayi a raka'an farko illa annahu kana yaj'aluha akthar min al-ula sai dai yana sanya raka'an farko ta zanto ita ce mafi gajarta sab'a ta biyu kai mafi gajarta sama da ta farko wannan a wani lokaci kenan dai in ba haka ba a baya ai mun ga inda annabi ke raba surori ke raba sura ya raka an farko ya karanta kamar aya 30 a tauba ya karanta kamar aya 30 wata surar doguwa ta annabi raba ta gida biyu ne ya karanta rabi ne ya karanta rabin ta mun ga wannan cikin karatun baya ko ko kuma wadansu surori masu kama da juna ta fuskar tsawo nan yayi kaza nan yayi kaza sai ga babu tsawo kenan to shine suka ce wannan cewa raka an farko ta fita biyu imma dai mu ce a waɗansu lokuta in ba haka ba a waɗansu lokuta dai yana daidaita su kun fahimta da kyau ba akwai sallan da a raka'an farko ya karanta izazul a tabi ma ya sake karanta izazul mun karanta wannan a baya ko kaga ai babu tsoho ke daidai wa daida to shine suka ce wannan wani lokaci kenan ake samun ta farko ta fi tsawo ta biyu kuma ta zanto gajeruwa a wani lokacin kuma a iya daidaita su wadansu ma suka ce ai tsawon da aka ce tafi saboda ita ta farko akwai du'aul istiftahi a ciki ba haka bane ba ga du'aul istiftahi wanda kila idan aka jawo du'aul istiftahi mai tsawo sannan aka zo aka yi isti'aza aka yi basmala aka yi fatiha sannan aka karanta sura kaga ta bi ba a mai dawal istiftahi don haka sai ga ta farko ta fi mai ta fi tsawo to kawai shine suka ce nan ne ake samun bambancin amma dai ibnu tabiya yake cewa sunna gudananna a cikin sallah sunnar da take gudana shine raka'an farko ta fi tsawo sama da ta biyu yace wannan shine sunna ga duk wanda yake so ya koyi da annabi a cikin sallah farilla yake nafila yake haka ya kamata yi shaykhul islam ibnu tabiya kenan wujubu qira'atil fatihati fi kulli raka'a ina fatan dai ana haddace adiya din da suka gabata yanzu awal istiftahi dai mun kalanta wajen kala goma sha biyu kako ya kamata yanzu dai a ce mutum ya samu ya haddace bakwai ko shida arabin sa kenan amma inda asirin ku rubutun da ba a jarabawa ba a cewa wani karanta mu dan saboda idan ka karo wannan to sai kaga dai wanda yake sahun gaba ya koma sahun na biyar na da wujubu qira'atil fatiha fi kulli raka'a wajabcin karatun fatiha a kowace raka'a wannan kamar raddi ne ga waɗansu malamai da suke ganin karatun fatiha sun yadda tilas ne a cikin sallah amma la fi jami'i salati bal fi ghalibi salati ba a cikin dukkan sallah ba a cikin mafi rinjayen sallah haka suka ce in ka karanta fatiha a raka'a ta farko da ta biyu da ta uku suka ce a ta hudu kuma bai zama wajibi ba in ka dama sai ka tashi kai tsaye kawai in an jima kawai kai rukuyi har a cikin malaman malikiya ko wanda suka faɗi wannan maganar sai albani ke raddi a fakaice wujubu qira'ati al-fatiha fi kulli raka'a wajibin karatun fatiha a kowace raka'a wa qad amara al-musii'a salatihi bi qira'ati al-fatihati fi kulli raka'a annabi ya umarci mutumin nan da ke munana sallarsa cewa lalle ya karanta fatiha a kowace raka'a haythu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'ati al-ula yayin da yace da shi bayan ya riga ya umarce shi da karanta ta a raka'an farko sai yace da shi me summa fa'al zalika fi salatika kulliha aka ga wannan nassi ne summa fa'al zalika ka aikata haka me yake nufi ka aikata haka irin abin da kai a raka'an farko da na baka samfurinta to ka ci gaba da yin shi fi salatika a cikin dukkan sallaka ma'ana a cikin dukkan kowace raka'a kulliha gaba ɗayanta ma'ana yadda a can ka karanta fatiha ta biyu ma haka ta uku ma haka ta hudu ma haka dole ne fatiha kenan wa fi riwayatin fi kulli raka'a a wata riwaya yace wa fa'al zalika fi kulli raka'atin ka aikata haka a cikin kowace raka'a wa qala fi kulli raka'atin qira'a a wata riwayan hadisin ma yace kowace raka'a tana da qira'arta kaga ko raka'a zaka yi fatiha kenan wannan ibnu majah rawaito da ibnu hibban fi sahihi wa amr fi masalih ibn hani qala jabir wa qala jabir man salla rak'atan lam yaqra fiha bi ummi alquran falam yusalli illa wara al-imam jabir yace duk wanda ya salla ya sallaci raka'a daya wanda bai karanta fatiha ba ko da sallar ko iya karanta falam yusalli to bai salla ba illa wara al-imam sai fa yin a bayan liman yake ورواه مالك في الموطأ إمام مالك قالوا wannan cikin الموطأ التشهد الأول تندا أنزو زما سي تشهدي كده التشهد الأول تشهدي نفركو أبين دي كي نفيد تشهدي نفركو karatun tahiya na farko a cikin sallah ga sallan da ake mata tahiya biyu jilsatu tashahudi shi ma bi kasril jim irin zaman da ake so mutum yayi a tahiya thumma kana sallallahu alaihi wa sallama yajlisu lit tashahudi ba'da al faragh min ar rak'ati thaniya annabi ya kasance yana zama don tahiya bayan ya kammala raka'a ta biyu fa idza kanat as-salatu rak'atayn kasubhi idan sallah ta kasance raka'o'i guda biyu gare ta kaman asbahi jalasa muftarishan sai ya zauna zaman iftirash zama na iftirash shine yadda muka ce ya lankwashe wannan kafar ya zauna a kanta ya yi haka da wannan kuma wato sai kafa dan yatsanta haka ya kasance nauyinka yana kan kafar hagu haka shine iftirash wannan kafar kuma tana kafe haka iftirash kenan ta yadda duwawunka ba su taba kasa ba kana kan kafar ka ta hagu jalasa muftarishan sai annabi sallallahu alaihi ya zama na iftirash an fahimci wannan da kyau wa kama kana yajlisu baina sajdataini kamar irin zaman da yake na tsakanin sujudu guda biyu kenan wa kadhalika yajlisu fi tashahhud al-awwal haka kuma yake yi a tahiyya ta farko min as-sulasiyyati aw rubaiyya ga sallah mai raka uku magariba kenan ko mai raka hudu wato isha'i azhar al-asr wato idan sallah raka'o'i biyu gare ta kadai irin wannan zaman kadai annabi ke idan sallah raka'a tana da sama da biyu kaga za a zauna so biyu to a zaman farko ma a zaman farko irin wannan zama yake in tana da zama sama da biyu a zaman farko da irin wannan zai idan an je na karshe kuma zai bayanin wanne zaka yi wa amara bihi al-musi'a salatihi fa qala la annabi ya umarci mutumin da ke munana sallan nan tashi ya ce da shi fa idza jalasta fi wasti salati fatma'in idan ka zauna a tsakiyar sallah ka natsu waftari fakhzakal yusra ko fakhzakal yusra lafazin fakhzu ko kai dauri ga ka ko kai masa kasra duk an halata maka a lugar larabci waftari fakhzakal yusra ka shimfida cinyar ka ta hagu yana nufin kafar ka ta hagu thumma tashahhad sannan ka karanta tahiyya أبو داود والبيهقي بإسناد جيد بإسناد جيد وقال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة يا فدا الله تقال يدعى قريشي يتي ونهاني خليلي أن إقاء كإقاء الكلب مسوهينا بداتينا يا هنا نزما إذن زمن كلي shine muka kwatanta da zo iqa'i irin wanda aka haramta kafar dama ta yanan dago ta yanan ka zauna kan duwawunka gaba ɗaya na dama da na hagu an haramta wannan yace wato badadina ya hana ni iqa'i irin iqa'il kalbi wa fi hadisin akhar a wani hadisin daban ba wannan ba kana yanha an uqubati shaytan annabi ya kasance yana hani dangane da tsugunan shaytan waye ya taba wannan abin nan an ukubati shaitan annabi ya kasance yana yin hani dangane da tsugonan shaitan shine dai wannan zama da muka kwatanta shi dai dazu wanda muka ce an hana yin sa cikin sallah shine dai ikai din da aka hana wa kana idza qa'ada fi tashahhud annabi ya kasance idan zai zama na tahiya wada kaffahu al-yumna ala fakhidhihi sai ya dora tafin hannun dama akan cinyarsa ta dama wa fi riwayatin rukubatihi a wata riwaya aka ce akan gwiwarsa ne yake sawa ko ka sa akan cinya ko ka sa akan gwiwa duk yayi wa wada kaffahu al-yusra ala fakhidhihi sai kuma ya sanya tafin hannun hagu kan cinyar hagu wa fi riwayatin rukubatihi a wata riwaya aka ce a'a akan gwiwar hagu ma'ana shine abin da zai yi ko wancan ko wancan basitan alaiha yana mai shimfida tafin yana mai shimfida yatsun akan cinyar wato shine idan ya zauna din kamar yadda muka kwatanta da zu ya lankwasar da kafar hagu ya zauna akan ta haka ta dama ya kafa ta haka kafin hannun dama sai ka dora akan cinya haka a miƙe na hagu ka dora akan cinya haka a miƙe ko kuma ka yi haka akan gwiwa ko haka ya zanto dai yatsun da suna miƙe ka yi haka ka haɗe su da juna abinda annabi yake kenan sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam yadau hadda mirfaqihi al-aymani ala fakhzihi al-yumna annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yana sanya karshen gwiwar hannunsa ta dama yakan sa ta wato mirfak shine gwiwar hannu ko yakan sanya karshen gwiwa din nan yakan sa shi ala fakhzihi al-yumna akan cinyar dama wato haka yake kenan kai wato sallah kullun sai an ji ranka wallahi ka gani ai hakuri mana karka yana nan babin sai zo nan gaba yanzu ba abin da magani cikin hadisi zamu faɗa ba wancan in karatu ya zo kansa sai mu faɗa an bai karatu ba sai mu rikita kanmu ka gani idan ka ɗora hannun haka kenan wato gwiwar hannun wannan gwiwar hannun akan cinya take haka sallallahu alaihi wasallam wai sahabbai komai sai da suka gani kamar kwamfuta suka ɗauko suka ce ga yadda yi wani hadisi abu dawud da nasa'i suka rawaito bi sanadin sahihi ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة annabi ya ga wani mutum a cikin zaman sallah ya dogara akan hannunsa na hagu ya yi haka da hannunsa eh ya dogara akan hannunsa na hagu sai annabi ya hana shi fa qala yace innaha salatul yahud yace zaman yahudu kenan a sallah yace haka wa fi lafzin a wani lafazin hadisi yace la tajlis hakaza kar kai irin wannan zaman innaha innama hadhihi jilsatu allazina yu'azzabun yace wannan siffar zaman waɗanda ake musu azaba kenan wa fi hadisin akhar a wani hadisin daban yace hiya qa'idatul maghdubi alaihim wannan zaman waɗanda aka yi fushi da su kenan yahudu wato mutum ya jogina da hannu haka a cikin sallah wannan a hana shi wa alaikum salam eh to a wajen wannan dai muna magana akan sallah kenan amma shin wannan zama cewa shine zaman yahudu yana nufin har a wajen sallah wallahu a'lam annabi da yana tabbas mutum yayi wannan a cikin sallah
a gaskiya zahirin hadisin da yake ya shafi har wajen sallah idan muka lura da lafazin dan shi yayi zaman a cikin sallah ne sai annabi ya hana shi ko sai ya nuna zaman irin na yahud amma abin da ya samu gane kamar cikin sallah ne sai innaha salatul yahudi sai nuna kamar zaman a cikin sallah ne amma wadancan lafazin kuwa yace qaidatul maghdubi alaihim yace jinsatul ladzina yu'azabun zama wadanda ake musu azaba ne abin da zamu iya cewa a nan gurin yin wannan zaman a cikin sallah dai haramun ne tabbas a wajen sallah fa mafi kyau ne santa shi tunda dai an ce zaman ne huda ko wajen sallah ya kamata mutum ya sance shi amma kar mai karfin halin da zamu ce haramun ne tunda nasin karar bai nuna haka ba amma dai mafi kyau ne santa sa dan mu zanto masu wara'u cikin al'amuran mu kar mu haramta abin da Allah bai haramta ba amma dai mafi kyau ne santa shi an fahimta ko tahrikul isba'i fi tashahhudi abin da kake so ka tambaya kenan tahrikul isba'i fi tashahhudi kada dan yatsa a cikin tahiya ya tabbata ko bai tabbata ba al-isba'i da yawa ainun kasra da fathal ba luga tara ne a kansa al-isba'i al-isbu'i al-isba'i ba uku ba kenan to sai kuma kai fataha da alhamza al-asba'i al-asbu'i al-asbi'u ba ya zama shi da ba kenan sai kuma kai mata zamma al-usbu'u al-usba'u al-usbi'u ba shi kenan ba luga nawa kenan ko da ya halatta ko kace isba'i ko kace dan haka duk dolancin ka in ba wakalce maka ba ko baka taba yin nawa ba a duniya sai ka farta ta daidai dan baka iya wani furci ba daga cikin taran nan ba فتح الهمزة عليها تثليث الباء ضم الهمزة عليها دي تثليث الباء كسر الهمزة كما عليها دي تثليث الباء آه فيقول ثلاثة بثلاثة بثلاثة هذا ما تركنا تحريك الإسبع في التشهد وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى الذي يكسن تينا شنفة تافن هنن سنهبو أكن قوة تهبو ويقبض أصابع كفه أصابع كفه اليمنى كلها ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها دم كلها إنن بدل لنا أصابعها wa yaqbidu asabi'a kafihi al-yumna kullaha annabi na kame yatsin tafin hannun hagu yakan dunkule su gaba daya wa yushiru bi isba'ihi allati tanil ibham sai yayi isara da wannan dan yatsa manuniyan dan yatsa wanda take bima babban dan yatsa ila al-qibla wato zuwa al-qibla yayi nuni da ita wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma ya zira idansa a wajen da dan yatsa yake wato gaba daya yatsun zai dunkule su haka wannan kuma sai nuna ta haka ila al-qibla yushiru yarmi bi basarihi ilaiha wani lokaci kenan wa kana idza ashara bi isba'ihi wada ibhamahu ala isba'ihi alwusta annabi ya kasance idan yayi ishara da wannan dan yatsan to wani lokaci yakan dauki ibham babban dan yatsa sai ya dora shi ala wasihil ala isba'ihi alwusta akan dan yatsan tsakiya wato wadannan yatsun guda uku ya jinke su haka manuniya yayi nuni da ta babban dan yatsa sai ya dora shi kan nan haka haka kenan kun fahimta da kyau wa taratan a wani lokaci kuwa kana yuhalliku bihi ma halqatan babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya sai ya halka da su wato sai ya kawanya da su ya zobe da su wannan na ne kiyaye nuni wannan guda biyan suna haka waɗannan waɗannan guda biyan suna tankware wato da babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya kuma yayi zobe da su wannan kuma yayi nuni haka kenan yuhalliku bihi ma halqatan wato wani lokaci yakan yi kawanya da su wa kana rafa isba'ahu yuharrafu wa kana idza rafa isba'ahu yuharrikuha yad'u biha idan annabi ya daga dan yatsansa yuharrikuha yana motsa ta yad'u biha yana yin addu'a da ita abin nufi ya kammala karatun tahiyya ya shiga salatin annabi ya kammala salati ya shiga cikin addu'a da ake yi ta bayan salati dinnan kafin ayi sallama duk dan yatsan yana nuna da shi haka har sai ya kammala zai sallama ne sannan zai saki yatsunsa kuma ya saki hannun shi haka ya sallama sallallahu alaihi wasallam bari in gama nan wannan hadisi yake ja ko da yake can gurin lamba ta uku tun inda yake magana akan isharar dan yatsa daga kasa yatsa lamba yace mutum da Abu Awana ko da Ibn Kuzaima wa zada fihi Humaydi fi musnadihi wa kaza Abu Ya'la bi sanadin sahih an Ibn Umar wa hiya nudbatu shaytan wannan kuwa nudbatu shaytan kenan wannan nuni din kamar nadabtar da shaytan take la yatu ahadun wa huwa yaqulu hakaza ibn umar yake cewa mutum ba zai rinka yin sahau a cikin sallah ba mutakar yana yin wannan daidai wa daidai da annabi koyar wa nasab al-humaydi isba'ahu qala al-humaydi qala muslim ibn abi maryam wa haddathani rajulun annahu ra'a al-anbiya'a mumthilina fi kanisatin fi sham fi salatihim qa'ilina hakaza wa nasab al-humaydi isba'ahu qultu wa hadhihi fa'idatun nadiratun gharibatun wa sanduha ila ar-rajul sahihun yace al-imam al-humaydi shi ma ya kasance yana miƙar da dan yatsansa qala al-humaydi Humaydi yace qala Muslim ibn Abi Maryam Muslim ibn Abi Maryam yace wa haddathani rajulun wani mutum ya bani labari annahu ra'a al-anbiya'a ya ga annabawa sai dai zanto cikin mafarki kenan ko mumassilina fi kanisatin fi Sham cikin wani ɗakin ibada a Sham fi salatihim a cikin sallar su qa'ilin hakaza dukkan su sun aikata haka sun yi nuni da dan yatsa wa nasaba al-Humaydi isbahu da Humaydi zai ce qa'ilin hakaza sai nuna abin aikace yadda yadda wancan mutum yace masa ya ga annabawa sun yi kenan an gane ko albani ce wa hadhihi fa'idatun nadiratun gariba yace wannan wata fa'ida ce irin ɗaiɗaikun samuwa kuma ba kowa mai ban mamaki to sanadu ha'ila rajul sahih na bi sanadin zuwa ga wancan mutumin da ya sanadi ne sahihi to mafarki ne ya gani zaka kare tashi ne kace ba haka bane ba to amma dai mu dai muna yin abin dan tabbatuwar abin daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan sauran annaba sun yi tarayya da shi wannan wani abu ne kuma daban amma dai tunda ya tabbata annabi nayi magana ai ta kare hadisi na biyar da na shida da muka karanta wanda muka tsaya akan sa cewa yana daga dan yatsa sai na addu'a har zuwa karshen lokacin da za addu'a yace Abu Dawud wanda sai Ibn Jarud fil muntaka Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito haka Ibn al-Jarud a cikin littafin Al-Muntaka wa Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban fi sahihi bi sanadin sahih wa sahahahu Ibn al-Munaqqin al-Munaqqin wa li hadith at-tahriq shahidun fi adi fi ibn Adi hadisin da yake nuna kada dan yatsa yana da hadisin da yake masa shaida a wurin al-Imam Ibn Adi cikin littafin Al-Kamil kenan wa qala fi riwa fi rawihi Uthman ibn Muqassim da'ifun yuktabu hadithuhu yace daya daga cikin marwaitansa da'if ne amma yuktabu hadithuhu ana rubuta hadisinsa wato akwai mutumin da yake da rauni ta fuskar ilimin hadisi to idan ya faɗi hadisi sai malamai su rubuta akwai kuma wanda dan rauni shi ya yi tsanani in ya faɗa ma kai kai dalla ku rubuta shi nan shirman sa ne kawai ke amma akwai wanda yake da rauni kaɗan in ya faɗa sai a rubuta me hikimar rubuta ba dan a aiki da shi ba za a ajiye ne ko a samu wani hadisin da zai masa shaida sai su haɗu su yi karfi tare da juna sai zanto wato sahihul li ghairihi ko hasanul li ghairihi shi kadai dai ba hujja bane amma yanzu saboda ya samu wani ya karfafa shi ya zama hujja kenan an gane ko saboda kullum ad-da'if والضعيف يساوي القوي الضعيف والضعيف يساوي القوي هكذا كتير من روني ده من روني ينزل قاعد زي سيمي إيه هنا ولا تخاتم بواحد أهل بيت فالضعيفان يغلبان قويا karka zo da mutum daya ka ce zaka yaki family guda duk ragwancin su dai sarkin yawa ya fi sarkin karfi inda kowane daya sai da rago ne yanzu ba san hada da yawa ba shi kuma duk kasan sa aiki kadai ne shine fadaifan ya galbani qawiya to da haka yake cewa wannan hadisi yi ku da hadisi wa qal wa qawluhu yad'u biha qala al-imam at-tahawi fadan sa cewa yad'u biha imam at-tahawi yace wa fihi dalilun ala annahu kana fi akhir salati wannan na nuna kenan a ƙarshe har zuwa ƙarshen sallah qultu fa fihi dalilun ala anna sunnata albani yace a cikin wannan akwai dalili kenan bisa ga cewa abin da yake sunna an yastamirra fil isharati mutum ya ci gaba da yin isharar da dan yatsa wa fi tahrikiha da kada dan yatsan ila salami har zuwa lokacin da ya samu lama li anna ad-du'a qablahu domin addu'a ana yin ta ne kafin sallama din wa huwa mazhabu malik wannan abin da muka faɗa shine mazhabin imam malik ibn anas wa ghairihi da wannan sa wa su'ila al-imam ahmad an tambayi imam ahmad bin hanbal hal yushiru ar-rajulu bi isba'ihi fi as-salah shi mutum zai isharar dan yatsan cikin sallah qala na'am yace i shadidan da yawa kuwa ba ma kadan ba zakarahu ibn hani fi masailihi an al-imam ahmad ibn hani ya ambaci wannan cikin mas'alolin sa da imam ahmad qultu albani yace wa minhu yatabayyanu anna tahrik al-isba'i fi at-tashahhud sunnatun sabitatun an an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan ne za gane cewa ashe motsa dan yatsa sunna ce tabbatacciya cikin tahiya wanda take daga annabi amila biha ahmad wa ghayruhu min a'immati sunna imamu ahmad da wannan sa cikin malaman sunna sun yi aiki da wannan sunna falyattaqillaha rijalun yaz'umuna anna zalika abasu la ilaku bi salati akwai mazajen da suke cewa wai haka bai dace da sallah ba wasa ne su ji tsoron Allah su ne faɗin wannan magana yana magana ne da ƴan mazhabin hanafiya su ba sa yin wannan haka suke dan yatsun sai na haka sai in ka zo wajen ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah kan banka laifi da ka gama kuma kamar da shi yadda yake an kare inda ko pakistan wani ma idan suka kana karɗan yatsa da karfin tsaya za a kama ka a tankwara shi akwai waɗansu daga cikin ɗalibai sun je jihadi afghanistan sallar jami'i ta hada su da kasan yan afghanistan ba duk yan takifan hanafiya ne ko abu hanifa ko a mutu kawai saboda haka yana haka dan yatsan sa sai da aka karya masa dan yatsa jahilai ne ba ruwan su ka saba abu hanifa ba ta ganin kai koyi da annabi ka saba abu hanifa kawai magana ta kare shi yasa ta asubancin mazhaba ba kamar mutanen mazhaban imamu ahmad bin hanbal sun fi abu hanifa nake so in ce sun fi kowa ta asubancin mazhaba musamman kuma maza ba su da dama tsakanin Pakistan India Afghanistan can can wajen dinnan haka ta'assubanci na na karshe suke da shi ko ya ka saba mazhabin su to kai kuma sai dai wani ba kai ba kam shi yasa ahlus sunnan can suka fi kowa shan wahala su ma kuma ahlus sunnan can in ka gansu kuma yan zafi ne ni kama ahlus sunna da na gani a duniya lalle yan nan wajen suna daga cikin yan zafi saboda dabi'ar waje ke sa kai zafi dabi'ar waje ke sa mutum ya zafi in kana wuri inda yan bid'a suke da zafi kai ma kaga ai dole ka tafasa ya zaka yi ranka dole kai ma wata rana ka tafasa saboda haka malam yace su ji tsoron Allah su daina faɗin wannan magana fa hum min ajli zalika la yuharrikunaha ma ilmihim bi thubutiha dan haka so sai kaga ba sa kada dan yatsan su cikin tahiyya tare da cewa sun san abin ya tabbata daga annabi wa yatakallafuna fi tawiliha bima la yadullu alaihi al-uslub al-arabi su rinka yin kakala wajen tawilin wannan hadisi da irin abin da harshen larabci ma bayanin haka wa yukhalifu fahm al-a'immati lahu kuma ya abin kuma da suke ya saba fahimtar ma sauran malamai da suka gabata wa min al-ghara'ibi malai yace yana daga cikin bakin al'amurra masu ban mamaki anna ba'dahum yudafi wa anna al-imam fi ghairi hadhihi al-mas'ala dai daga cikin su zai tsaya ba limamin sa kariya a cikin mas'alar da ba wannan ba walau kana ra'ayuhu fiha mukhalifan lis-sunnah ko da ra'ayin limamin sa ya saba ma sunna din bi hujjati kawai dan hujjar cewa anna taqtiyat al-imam yalzamu minha at-ta'anu fihi wa adam ihtiramihi shi yana ganin idan ka ce shugabawa ne ko imamawa ne ya yi kuskure yana ganin kamar kayi suka kenan cikin lamarinsa kuma baka girmama shi ba saboda haka su ba sai da duk yan ta'assubancin maza ba abin da suke ta kenan idan ka ce maganar da wane ya faɗa ba daidai bace ba to abin da wannan ke nunawa ka soki lamirinsa kuma baka girmama shi ba kawai dan ka ce yayi kuskure suna ganin cewa yayi kuskure a yare daidai yake da cewa wane ba mutu ba da mutunci kun fahimta da kyau sun mayan sa haza sannan mutum kuma shi wannan mai bayani kuma ya zo ya manta fa ya ruddu hadhihi sunna as-sabita ya mayar da wannan sunna wadda ke tabbatacciya daga annabi wa ya tahakkamu bil amilina biha har ya rinka ya rinka gatsai ga waɗanda suke aiki da ita wa huwa yadri aw la yadri shi ko ko ya sani ko dai bai sani ba anna tahakkumahu yusibu aidan haula ila a'immati allazina min adatihi fihim an yudafi anhum bil batil bai san ba cewa gatsan da yake yi ga wanda ya aiki da wannan sunna haka kuma gatsan zai shafi waɗannan manyan imamai wanda suka riga ka aiki da sunnar dan dai wannan sunna ai wani daga cikin limamai ne bai aiki da ita ba ko ko ka ce imam Ahmad ya aiki da ita Abu Hanifa bai aiki da ita ba to sai nazo na aiki da ita sai kake gatsai gare ni da na aiki da ita to wannan gatsan zai tsaya ne gare ni kadai ko ga dukkan wanda ta bayan aiki da ita a ciki kuma haddawa kenan Imam Ahmad wanda kai dazo lokacin da na faɗa abu kaza ka ce yanzu na yi rashin kunya ga Imam Abu Hanifa to kai da kai rashin kunya ga sunnar da na aiki da ita wanda Imam Ahmad ko Malik ko Imam Shafi'i sun riga ni aiki da ita da ni da su duka hada kaiwa ga tsaki nan baka sani ba ni da su duka hada kaiwa dariya karshe kuma ma izgilin ka ya ketare mu duka ya je zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan daga gare shi abin ya gangaro kun fahimta yace gashi ko daga cikin al'adar su kokarin ya bayar da kariya ga limaman mazhaba wa hum hauna asabu sunna to anan malaman mazhaba sun dace da sunna bal inda tahakkumahu bihi yadda mutum zai wa sunna izgili yusibu zatan nabi sallallahu alaihi wasallam ai zai samu ma zatin annabi la'annahu huwa allazi ja'ana biha dan annabi ne ya zo mana da sunnar fa tahakkumu biha idza tahakkumu bihi fatahakku biha tahakkum bihi ya zanto izgili wa sunna kamar izgili ne ga shi annabin da yazo da ita malai ce fa ma jazaa'u man yafa'alu zalika minkum illa ya da dash dash dash kada sa sauran da kanka albani ba da ba fa ma jazaa'u man yafa'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmil qiyamati yuradduna ila ashaddil azab to ya da dash dash ya kyale ka ana albani ba da ba wa amma wada'ul isba'i ba'da al-isharati amma mutum ya sauke dan yatsansa bayan ya yi nuni da shi au ta kayyidu hadi lokacin nafayi ko cewa ba a yi isharar dan yatsa din nan sai lokacin annafayi wal isbat wato wajen faɗin la ilaha illallah fa kullu zalika mimma la aslahu lahu fi sunnah duk wannan yana cikin abin da baya da asali a sunnar annabi bal huwa mukhalifun laha bi dilalati hadha al hadith abin ma ya saba wannan sunna saboda wannan hadisi ya saboda wannan hadisi wa hadisu annahu kana la yuharrikuha akwai wani hadisi da suke kawowa suka ce annabi ya kasance la yuharrikuha baya motsa dan yatsa albani yace wannan hadisi la yathbutu min qibali isnadihi bai tabbata ba ta fuskar sanadinsa kama haqqaqtuhu fi da'if abi daud kama yadda na bayani haka cikin littafin da'if abu daud jerin hadisi na 175 walau tabbata fa huwa nafin ko da ya tabbata makwarar abin da zaka ce shi marwayi ya kore ya ce annabi la yuharrikuha annabi baya kore ta baya kada dan yatsansa shi kuma wancan ya ce yuharrikuha annabi yana motsawa an samu mutum biyu daga cikin sahabbai wanda yace annabi baya kaza wanda yace annabi na yin kaza magana wa za dauka wanda yace yana yi dan saboda almusbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa akan wanda ya kore shi wanda ya kore ya gina ne akan jahilcin sa shi ko wanda ya tabbatar ya tabbatar akan me ilimin sa ba dan ya ga ya da shi kuma wancan bai sani ba rashin sanin sa kuma ba nuna annaban baya yi ko da ya tabbata da haka hadisi ya kamata ya zama shi to ballantana ko bai tabbata ba ta fuskar sanadin sa وحديث الباب المثبت فالمثبت مقدم على الناس كما هو معروف عند العلماء فلا حجة فيه للنفاة da haka wanda suke kore ta kara dan yatsa kara karka dan yatsa ba su da hujja cikin wannan hadisin ko da ya tabbata din ballantana kuma da iki ne gane ko wa yaqulu annabi na cewa la hiya ashaddu ala shaytan min al-hadidi dan yatsa lokacin da kake kada shi cikin karatun tahiyya ya fi tsanani ga shaytan sama da ka dauki karfe ka rinka nuna shi da shi yani asbaba yana nufin manoniyan dan yatsa lokacin da kake tasbihi da ita lokacin da kake karatun tahiyya kake karata wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam ya'khudhu ba'dhum ala ba'd sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sashin su ya kasance yana yi wa yana yi wa sashi gyara wa'an al-isharatu bil isba'i fi du'a yana nufin isharar dan yatsa cikin addu'a wanda ya ga wani bai ba zai fadakar da ke ce dan me ba za ka yi ba an gane ku wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu zalika fi tashahudaini jami'an wannan kada dan yatsa annabi na yin sa cikin dukkan tahiyya biyu tahiyyan farko da ta biyu kamar da hadisin Nasa'i wal Baihaqi suka nuna bi sanadin sahihin wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi annabi ya ga wani mutum a cikin karatun tahiyya yana kada yan yatsunsa guda biyu yana haka kenan guda biyu ya hada shi yake da yanzu da ya san da sai dan biyar ne ko ya da guda biyu haka wani sai annabi ya ce da shi fa kala sai annabi ya ce da shi ahid ahid mayar da ita daya mayar da ita daya wa ashara bis sababa yayi isharar guda daya yace mai ahid ahid ma'ana sa daya sa daya sallallahu alaihi wasallam wujub at-tashahhud al-awwal wa mashru'iyyatu wannan agogon ba daidai yake ba ko kare yau dare ne fa lokaci yayi ko وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية ina ganin wannan mu bari sai mun zo raka abin mu tsaya anan gurin gaskiya abin da muka faɗa dai Allah shi ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya shafe mana wassalamu alaikum